إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallacin mai albarka na babu makka rahimahullahu ta'ala domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na sunan abi dawud a majalisin mu mai taken karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi yau muna sha tara ga watan ramadan hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiyya 2026 wannan kuma shine darasinmu na 86 a cikin kitabul luqata babu mai bayani akan hukunce-hukuncen tsintuwa kafin mu ci gaba taken karatunmu na yau shine وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الصبح سطيع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذ استثقلت بالكافرين المضاجع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع wannan ɗaya daga cikin magabata ne sahabbai da ake cewa Abdullahi bin Rawaha wanda ya shahara da waƙe-waƙe na yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana siffanta siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa fina rasulullahi yatlu kitabahu idan shakka ma'arufin minas subhi sati'u ya ce a cikinmu akwai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda yake kwana yana karatun alkur'ani ko da alfijir yake ketowa yana isko sa a falke yana karatun kur'ani ya bitu yu jafi jambahu an firashihi idan tasqalat bil kafirin al madaji'u yana kwana yana kiyamun laili yana kwana yana kaurace ma shinhida a daidai lokacin da su kuma kahurai gadaje suka yi nauyi doke da su ma'ana yana nan daga cikin siffar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dare yana tashi yana kiyamun laili yana karatun alkur'ani sai a baiti na uku yake cewa arana alhuda ba'da al'ama fa qulubuna bihi muqinatun annama qala waqi'u yace shi manzon Allah nan ya nuna muna shiriya bayan muna makamta bayan muna makahi game da ganin shiriya sai yazo ya bude muna idanu muka ga shiriya muka ga hanyar daidai yace dan haka zukatan mu suna masu tabbacin duk abin da ya faɗi zai abu abin da yasa na bude da wannan baitin shine idan kuka lura muna gabar shiga kwanaki guda goma na karshe na wannan watan mai albarka na ramadan wanda shi ramadan khitamuhu miski ne ma'ana ƙarshensa ya yi farkonsa domin ƙarshensa a ciki ne ke da kai wani dare wanda yake khairun min alfi shahar ibada ta dare na wannan daren kadai ta yi ibadar da mutum zai yi shekara 80 da 'yan kai ko 90 da 'yan kai wannan ya zo ya shekara tamanin da 'yan kai wannan ya samu daren lailatul qadri dare guda kawai a rayuwarsa to ya yi wanda ya shekara tamanin da 'yan kai kenan yana ibada wannan daren ana samun sani ko a cikin kwanaki guda goma na ƙarshen ramadan babbar hanya ta samun wannan daren shine raya daruruwa na wannan kwanakin guda goma gaba ɗayansu 'yan magana suka ce mai son tsuntsu mai son ɗan tsuntsu shi ke bin sa da jiwa ma'ana mai son watan ramadan mai son ya dace da daren lailatul qadri to darerayin nan guda goma gaba ɗayansu yana ƙoƙarin raya su domin a magana mafi inganci babu lokaci kayyadajje wanda aka ce shine lailatul qadri a cikin kwanakin nan guda goma kai akwai malaman da suka je ramadan ne gaba daya akwai wani malami an tambaye shi yaushe ne lailatul qadri yace in dai kai ibada ta shekara guda zaka samu lailatul qadri ma'ana shi ko ramadan ke ma bai kayyade ba kenan dai dukkanin mai son alkhairi na wannan daren na lailatul qadri to ya zage damtse a wannan kwanakin guda goma na yawan ibada lailatul qadri ko ba dan ladar da zaka samu ba ko dan sunan ta ya kamata ka neme ta don me ake cewa lailatul qadri dare na kaddara nuit de destin dare wanda a cikin shi Allah yake kaddara al'amurra malamai suka ce Allah a kowane lokaci yana kaddara al'amurra amma shi daren lailatul qadri al'amurra na alkhairi kawai Allah yake kaddarawa kina duk wanda yake so Allah ya kaddara masa alkhairi domin daren alkhairi kawai ake kadarawa to yi kokari ya neman wannan daren kuma muka ce babbar hanya ta neman wannan daren shine raya shi da kiyamun laili raya shi da karatun alkur'ani domin shi raya dare ba dole sai kana sallah ba kawai ko da a ce ka tashi ka zamna ka azabtaffin ka kana zikiri kana wuridi kana karatun qur'ani ba sallah kake ba ka raya wannan daren ko da a ce ka zo ka azabtafi ka zamna kana tunanin halittar Allah madaukakin sarki inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab kana tadabburi na rayuwa ya take ya ne karshen ka zai kasance shi ma kawai menene shi ma ibada ne kenan wannan kwanakin guda goma muraya su da ibadu masu yawa daga cikin ibadun qiyamul layl daga cikin ibadun yawan karatun qur'ani daga cikin ibadun kuma yawan sadaka daga cikin ibadun kuma a kokarin kyautata ma mutane domin ita ma ibada ce wadda Allah yake so akwai wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shahara da yi a wannan darerayin guda goma shine i'tikafi me ake cewa i'tikafi huwa luzumul masjidi bi niyyati bi niyyati ta'abbud shine mutun ya lazimci masallaci da niyyar ibada i'tikafi baya da kayyadaddan lokaci mafi karanci kun baya da kayyadaddan lokaci mafi yawa wasu malamai suna gani kwana guda ne mafi karancin lokaci amma dai babu dalilin da ya nuna haka ko da awa guda ka zo ka zamna da niyyar itikafi to awan nan gudan in sai ka yi itikafi sai dai amma kuma daidai kudinka daidai shagalinka ma'ana daidai lokacin da ka bayar daidai ne daidai ladarka wanda ya itikafi na kwana guda da wanda ya na kwana goma suna zuwa ɗai masu zuwa ɗai kina a wannan kwanakin guda goma ya dace a ce kowanne daga cikinmu ya yi ƙoƙari ko da ya itikafi na awa goma sha biyu ne in bai yi na kwana guda ba ma ka zo masallaci tun da asuba ka ce na zamna da niyyar itikafi ba zan tashi ba sai zuwa lokacin shan ruwa idan kai wannan ka yi tikafi itikafi ibada ce mai daraja sosai yana daga cikin aqwalikin al-Imam az-Zuhri rahimahullahu ta'ala yake cewa ajaban lil muslimina taraku al-i'tikafa ma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ma tarakahu منذ قدم المدينه hatta qabidahu Allah ta'ala yace yace musulmai suna bani mamaki yace domin sun bar wata ibada da manzon Allah ya lazumta ita ce itikafi tsawon rayuwarsa bai bar itikafi ba sai da Allah ya dauki rayuwarsa duk shekara manzo Allah sai ya itikafi tun da ya zo Madina haka bayan ya rasu matan shi su ma sun ci gaba da yi haka kina yana da kyau a ce musulmi na kokari ga Ramadan ya ga in bai itikafi kwana goma gaba ɗaya ba ko da kwana biyu ko kwana uku ko kwana guda duk abin da ya sawaka mutum yayi idan kai da niyyar koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka samu alkhairi mai yawa wannan shine kenan a takeicin uwa masu girma wanda bai samu damar yin itikafi ba dai kada ya bari kiyamul lailin da ake wannan kwanakin gaba ɗaya su wuce sa kada mutum ya bari kiyamul laili kamar yadda mu gani ibada ce mai daraja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malaika jibril ya sabko masa yace masa wa'lam ya muhammad anna sharafal mu'min fi qiyamil laili ya kai muhammad ka san darajar mumuni daukakar sa a lahira a cikin qiyamul laili take Allah madaukakin sarki ya yabo sosai ga masu qiyamul layli kanu qalilan min al-layli ma yahja'una wa bil ashari hum yastaghfiruna kenan mu kasance masu qiyamul laili yana daga cikin mafi tsadar abin da zai baka aljanna kuma mafi tsadar abin da zaka iya samun biyan bukata a ciki yana daga cikin aqwalikin Ali bin Abi Talib yake cewa wa'mal lidarin gadan ridwanu khazinuha wal jaru ahmadu war rahmanu baniha yace kai kokari kai aikin da zai baka aljanna wanda makwabcinka aljannan nan shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai tsaron aljannan shine ridwanu sannan kuma wanda ya kera aljannar shine Allah mai rahama ce man yashtari dara fil firdausi ya'muruha bi rak'atin fi zilamil layli yukhfiha duk wanda yake so koyi sai gida aljanna to dole sai ya hana mai idanu sa runtsawa sai ya huda wani lokaci na yin qiyamul layli Allah ka ba mu ikon yin haka ka hana mu bin son zuciya domin mafi yawanci shi ke hana mu a raya wannan daruruwan gaba daya idan ba a manta ba yau shine karatunmu na ƙarshe kuma muka ce za mu takaita shi za mu tashi hadisi na 1707 حدثنا أحمد بن حفص حدثني أبي حدثني إبراهيم بن طهمان عن أباد بن إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن أبيه يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنبي منظر الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة جمدا سنتوا فقال سي منظر الله يجي تعرفها حولا كي شيلرتا شكرا غدا فإن جاء صاحبها دفعتها إليه إذا ما يتيزو سيكا ميكا مشي wa illa idan ba haka ba arafta wika'aha wa ifasaha to ka haddace madaurinta yanda yake wa ifasaha da yanda salkar take thumma afidha fi malika sannan sai ka kara ta ka sanya ta a cikin dukiyarka kai amfani da ita fa in jaa sahibuha idan mai kudin yazo kowane lokaci ne fadfa'ahuma fadfa'aha ilayhi to ka mika mishi kudin shi ana gane da kyau ko mu karanta nabi sai mu danyi dogon bayani حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد وربيعة بإسناد بإسناد قتيبة ومعناه تمعنى رونا حديثا وزاد فيه يا كارا أتكن ونا الرواية تاسا فإن جاء باغيها إذا ما ينيم ونا أبن كيدا يزو فعرف عفاصها sai ya siffanta maka yanda salkar take ta kudin wa adadaha da adadin abin da ke ciki fadfa'aha ilayhi to ka mika mishi wannan kudin nashi wa qala hammad aidan an ubaydillah ibn umar an amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi an nabi sallallahu alaihi wasallam mithlahu قال أبو داود وهذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة في حديث سلمة بن كهيل ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وربيعة وأن كارن أشكون الرواية له إن جاء صاحبها فعرف عفاصها إذا مي سلكر يزو إذا مي كدن يزو وندك سنتا فعرف عفاصها ووكاءها سيسف أنت مك يندا ميك دسونا سلكر تكي لكما يندا ما دور الناس يكي فدفعها إليه تكميك مشي كدن شدك سنتا ليس بمحفوظة fa'arafa me yake da suna kenan laysat laysat bi mahfuzatin wannan riwayar ba mahfuza bace ma'ana ta wannan ibarar da aka kawo fa'arafa ifasaha wa wika'aha sai ya sanar da ifas kinta muka ce ifas shine salkar shine me yake da suna salkar wa wika'aha da kuma shine madaurin nata alwika shine madauri kamar da ya zo a hadisi al'ainu wika usahi idanuwa su ne maɗaurin takashi fa'iza na matil ainan istatlakal wika idan idanuwa su kai kwana to takashi za ta buɗe mai ake nuhi da wannan idan mutum yana farke zai iya kula da arwallar shi amma da ya yi kwana bai da tabbacin arwallah akwai ta shi sa aka ce da mutum ya yi kwana ya mi ya sake arwallah don da ka kwanta maɗaurin takashi ya mi ya bude in madauri ya bude kuma babu butu ko in ji arawa kenan wannan shine kenan shine shine wika tunda salka tana da abubuwa guda biyu idan aka ce salka ta kunshi abubuwa guda uku na farko ita ce sakon na biyu shine abin da ke cikinta na uku shine madaurin abin da aka sa aka daure salkar to wayannan abubuwan guda uku aka ce idan kai cintuwa to ka kula da su me adadin abin da ke cikin salkar ya yanayin salkar yake sannan ya madaurin na salkar yake ana gane da kyau ko shine ma'anan fa'arafa ifasaha wa wika'aha idan mai abin ya zo ya ga yi siffar yadda wannan madaurin da salkar yake to a wannan lokacin sai ka bashi sai ka bashi wannan me yake da suna wannan wannan salkar tashi daga tsinta wa hadithu uqba ibn suwayd an abihi an annabi sallallahu alaihi wasallam aidan qala arifha sanatan kai shelarta shekara guda وحديث عمر بن الخطاب أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفها سنة كي شيلفها شكرا بدا حدثنا مسدد حدثنا خالد يعني الطحانة حاء وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب المعنى معنى ليس رويت عن خالد الحذاء عن أبي الألاء عن مطرف يعني ابن عبد الله ينال مطرف بن عبد الله عن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم man wajada luqtatan duk wanda ya tsinci wani wata yadduwa da aka yi falyushid za adlin to ya sa wani mutum mai adali ya masa shaida au zawai adlin ko kuma abota shaida mai nauke nan ba mutum guda ba a kenan a wata shakkar rawi ce mutum guda ko kuma hiye da guda wala yaktum wala yughayyib kada ya ɓoye abin da ya tsinta wala ya gayyib kuma kada shi kan shi ya ɓoye ma'ana ya ɓace ka yi tsintuwa a gari ka ƙi gaya mutane ka yi tsintuwar kama bar garin gaba ɗaya kenan yaktum ay yaktumul lukta kada ya ɓoye abin ya gayyib huwa bi nafsihi shi kan shi kada ya bar wurin fa in waje da sahibaha idan ya samu mai abun nan da ya tsinta falyaruddaha alayhi to ya bar mishi da ita wa illa idan ba haka ba fa huwa malullahi to ita wannan dama dukiya ta Allah ce azza wa jalla yu'tihi man yasha'u yana bayar da ita ga wanda yaso aka ce arziki ka shine ta ko shi ake ko to kenan in kai tsintuwa ba a samu wai ita ba shekara guda to ka taka arzikin ne ana gane da ke ko kenan a wannan hadisin dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum yayi tsintuwa a wannan riwayoyin to sai ka kai shela shekara guda na yi tsintuwar kaza jama'a na yi tsintuwa jama'a babu wanda ya yi addu'a amma yana da kyau ka ga yi jinsin abin in kudi ne ka ce na yi jintuwar kudi babu wanda ya yi jintuwar kudi wane ya zo ya ce eh na jinta na yi addu'a to nawa ka yadda jika ɗari kaza a cikin mi ka yadda kudin ya ce a cikin albe ya ce to a'a ba kai ba ne don ni kudin da na tsinka ba cikin albe suke ba ana gane da ke ku cikin salka suke a ba za ka yami cikin salka suke ba sai dai ba ba ciki suke ba ana gani da kyau ko dai to shine abin da ake nufi kai shekara guda kana shela to a wannan lokacin sai manzo Allah ce to ai da ma dukiya ta Allah ce yana bayar da ta ga wanda ya wanda ya so arzikin ka ne yazo rizqun saqahu Allah ilayka amma manzo Allah ya ce da sharadi idan ka tsinci kudin dole sai ka yi shela kuma sannan kada ka bace a rasa inda kake ana gayan da ke ko to wannan shine kenan don akwai masu yin wayo in sun yi tsuntuwa ba za su yi shela ba in har kai tsuntuwa ba kai shela ba to ko da an yi shekara dubu ba shekara guda ba ko shekara dubu aka yi wannan kudin ba baya halatta ka ci su ana gayan da ke ko domin alqaulul mu'allaq bi shartin la yajuzu ifradihi an sharti domin a cikin sharadi aka ce fa arifha kenan sharadi ne condition ne dole kai shela kai sanarwa idan ka yi ta sanarwa ba a san ba lokacin zaka ce wannan shine kenan malam yace حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن أجلان عن أمر بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق أن تنبي من الله دنگنا دا دبينو ديكي راتي ga ga iccen dabino kenan ɗiyan dabino da suke rataye ga iccen dabino faƙala sai ya ce man asaba bi fihi min zi hajatin duk wanda ya ɗiba dabino na ga ice sai ka ɗiba ka ci da baki don saboda bukata ghaira muttakhidin khubnatan ba tare da ka ɗiba ka yi guzuri ba shine muttakhidin khubnatan ma'ana kawan mutum bai bayan ya ɗiba ya ci bai kuma kwasa ya sa cikin riga ya tafi da shi ba ana ganin da kyau ku falashe alaihi babu komai a kansa wa man kharaja bi shay'in minhu wanda kuma ya ɗibi dabinon ya huta da shi fa alaihi gharamatu mithlaihi wal uquba to akwai biya a kansa shine gharama ana gan da ko sai ya biya wannan abun zai ba da mithlaihi biyun abun da ya ɗiba wal uquba kuma za a yi masa uquba ma'ana za a za a ladatar da shi wannan uqubar ba a kayyade ta ba an bar ta a buɗe in a ɗan in a ɗan mammare shi ne ko a ɗan faffaske shi duka yayi duk yana shiga a cikin uquba wa man saraka minhu shay'an wanda kuma ya sace wani abu na dabino ba'da an wiyahu aljarinu bayan aljarinu ma'ana wanda ya girbe kayan ya je ya boye sa ko kuma ya je ya sasa inda ake nina dabino kun san an girbe dabino akwai inda ake kawo sa a aje sa don saboda ya yi da bushewa da kyau ana gani da kyau ko to kenan idan mutum ya saci dabino bayan wanda ya girbe sa ya kai sa wurin taskance sa fa balaga saman almijanni sai kasance abinda mutum ya sata ya kai kudin almijan shine bukliye shine garkuwa ta yaki ya kai kudin garkuwa fa alaihi alqat'u to a wannan lokacin za a cire masa hannu don satar da ya yi ta kai adadin a cire masa hannu wa zakara fi dallatil ibli wal ghanami kama zakarahu ghayruhu sai ya ambaci a cikin wannan riwayar sai ya ambaci dangane da batattar batattar raƙumi za a tsince sa da ƙananan dabbobi kama zakarahu ghayruhu kamar yadda sauran suka ambace shi mun yi hadisin a baya qala yace wasu ila anil luqata an tambaye shi kuma dangane da tsintuwa فقال سيتي ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة بسين تودع أكي أهنيا تميتاء هنيا الميتاء إذا هنيا دمتاني سكي بي كنا أي طريق مسلوكة بسين تودع أكي أهنيا ودع أكي بي أو القرية الجامعة كوكما القرية wadda ta tattara mutane kenan garin da akwai mutane a ciki fa'arifha sanatan to kai shigar da shekara guda fa in ja'a talibuha idan mai neman yadduwar ya zo fadfa'aha ilaihi to ka mika mishi ita wa illam ya'ti fa hiya laka idan bai zo ba to taka ce wannan abin da ka cinta wa ma kana fil khirabi duk abin da kuma ya kasance na tsintuwa da aka yi a khirab khirab sune garuruwan da aka bar zama ko wuraren da aka bar zama da mutane sun yi zama sai aka bar zaman su musamman kuma ya kasance an dau lokaci mai tsawo kenan duk abin da aka yi cintuwa a khirab ya'ani yana nuhin fafiha to ita ma akwai zakka wa fafiha mutum zai ɗauka ma'ana duk abin da ka gani a cikin wuraren da aka bar zama na yadduwa ko kuma dai ka gan shi dai wani abu a aji to fafiha kana iya ka ɗauka wa firrikazi alhumusu amma kuma a cikin arrikaz akwai alkhums dai cikin biyar abinda ake cewa rikaz shine dafnul jahiliya shine abinda mutanen da suka turbude to idan ka tsinci irin wannan abin da mutanen da suke turbudewa idan ka tsince sa to zaka huda dai cikin biyar kinsa shi ake cewa rikaz ana gane da kyau ko kina a cikin wannan hadisi mun samu karin wasu abubuwa guda uku abu na farko shine ka biyo a gona ka biyo a wata gona wadda take mai 'ya'yan itace sai kuma kana cikin tahiya kuma kana cikin shin yunwa baka da abin da zaka ci to ya halatta ka zamna ka ci ana ganin da kyau ku idan ka ci sai ka tashi ka tai baka da laifin komai amma idan ka ci ana ganin da kyau ku kuma ka yi guzuri misali ka kumsa a cikin riga ko kuma ka cika aljuhai ko kuma ka cika leda dan burga mai ka tai da shi to ya an kama ka sai ka biya sai ka biya biyun wannan abin da ka ɗiba kuma a maka ukuba to sai dai wannan ukubar da aka ce za a yi da kuma biyun biyunsa malamai suna ganin riwaya ce mansuka an yi nasakinta ana gan da kyau ko ka'ida shine man atlafa shay'an fa alayhi zamanu a musulunci in ka bata abu ka'ida shine ka biya abin da ka bata kenan ba za a dora maka ba akan me akan abin da ka bata kenan dai zaka biya me zaka biya wannan abin kenan kayi kayi yar karamar yar karamar sata to idan ya kasance kuma ka ɗibi dabinon mutane ko kayan mutane bayan sun girbe su to a wannan lokacin shi kai tsaye sata ka yi bayan an girbe ka ɗiba ka yi sata idan aka auna abun nan da ka sata da ka ɗiba ya kai adadin mai da suna rubu dinar rubu'i na dinari ma'ana daidai nisabi na zana na sata to za a yanke maka hannu ana gane da kyau ko wannan yana nauyin da musulunci ya kula da bukatar mutane kana cikin tahiya guzuri ya kare ka samu dama to sai ka ci shi ya sama yana daga cikin falala ta noma da manzo Allah ya faɗi shine dukkanin wani abu da wata tsutsa za ta ci ko wata tsuntsuwa za ta ci na shibukar da kai ko wani mutum zai biyo ya dan ɗiba ya ci to kana da ladar wannan kamar sadaka ne kuma a gare ka ana gane da kyau ko hmm. su su sun yarda su ka gani ya ce akwai akwai wasu akwai masu al'ada wannan wajen burkina ko su a su har ma shahara da babu layi ma mutum ka zo ka shiga cikin gonar shi ka zamna ka ci dan abin da zaka ci ko menene ana gane da kyau ko to wannan kun ga al'ada ce mai kyau wadda ta yi daidai da musulunci to sai dai mutum ya wuce gona da iri wannan kuma za a ci yayi lahi to sai abu na gaba sai aka sai manzo Allah ya bayanin tsintuwar da mutum zai akan hanya ko a cikin gari to ita wannan ka'ida ta shine ba za ka yi amfani da ita ba sai ka yi shelar da shekara guda ana gane da kyau ko wannan shine abu na biyu da ya bayani a wannan hadisin to sai tsintuwa ta uku da aka yi bayani a cikin wannan hadisin abu na uku shine tsintuwar da mutum yayi a tsohin wurare wanda ba a zama ana gane da kyau ko to irin wannan wuraren idan mutum ya tsinta kawai misalin gidajen da mutanen da suka yi zama ko saurare wanda an yi itikari a kan cewa da mutane sun yi zama nan to idan kai cintuwa a irin wannan wuraren to shi wannan yana ɗaukar hukuncin rikas baya ma ɗaukar hukuncin lakata baya ɗaukar hukuncin tsintuwa to shi kai tsaye da ka samu za ka yi amfani da shi ne amma za ka hudda ɗai cikin biyar ko mushi ka hidda ɗai cikin biyar ka yi sadaka wannan shi ne kenan sai na gaba haddasana ibn al'ala haddasana abu usama an alwalid ya'ni ibn kathirin haddasani amr ibn shu'aib bi isnadihi bi hadha qala fi dallati ash-sha'i qala fajma'aha a wannan riwayar ya kawo bayanin batattar karamar dabba ana gane da kyau ko sai manzo Allah ce fajma'aha ai fajma'aha ila shatika idan ka ga batattar dabba to ka kama ta ka haɗa ta da sauran dabbobinka za mu zo mu yi bayanin ita dabba karama in tabbaci da irin manyan dabbobi su ya ake yi dangane da lamarin su mu karanta wannan hadisin biyu sai mu bayanin su sai mu yi bayanin anwa'ul luqata nau'ukan yadda muke da suna tsintuwa حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب بهذا بإسناده قال في ضالة الغنم لك أو لأخيك aw lidhibi khudha qat yace manzo Allah ya ce dangane da karamar dabba idan ta bace irin su akuyai irin su tumaki irin su raguna bunsuru yace in wannan suka bace to ka kama su ka kama ta irin wannan dabba ce laka aw li akhika domin ko dai kai ka kama ta ka ta zamanto taka aw li akhika ko kuma waninka ya kama ta auli zibi ko kuma kura ko kyarkeci su canye ta khudha qat ai da ka ganta kawai ka kama ta irin wannan dabbawa da ta bace karama kaza qala fi ayyubu wa yaqubu ibn ata'in an amr ibn shu'aib an annabi sallallahu alaihi wasallam qala fa khudha yana haka yazo a wannan riwayar ita ma fa khudha ka kama ta حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد وحدثنا ابن العلاء حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق عن أمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال في ضالة الشاء وظل الله يجي نغندا بتتر دبا كرما fajma'aha ka haɗa ta da sauran naka hatta ya ci ha bagi ha har sai mai neman ta ya zo kina wannan riwayar mun samu bayanin karamar dabba ita idan ta bace kananan dabbobi su idan suka bace in an gansu za a kama su don saboda in ba a kama su ba kura za ta isa canye musamman in cikin daji ne ko kirkeci musamman su a lokacin su da yake akwai kuraye sosai ko kuma wani mutunan banza ya kame su to kai in kana ganin kai mutunan kirki ne sai ka kama su ka hada su da naka shi ma za ka yi shela in ba a samu mai su ba sai ya kasance naka ne amma shi kuma raƙumi kamar nan gani a can hadisi baya ko da ka san raƙumin nan ya bace ne to shi wannan ba za ka kama shi ba ana gane da kyau ko shi ne wani sahabi da tambayi manzon Allah idan raƙumi ya bace shi shi za ana iya cintuwarsa ana iya kamo shi mutum yana iya kamo shi ya aji sai manzon Allah ya ce malaka walaha ina kai ina ita shi raƙumi yana tahe da takalmin shi ana kohotan shi baya jin rana balle a ce rana za ta halaka shi wa ma'ahu siqa'uhu yana kuma tare da ruwan shi domin shi zai iya wata biyu wata guda wata biyu bai sha ruwa ba kuma sannan yana tare da abincin shi domin itace su ne abincin shi kuma ko ina akwai itace kenan shi ba a tsoron yunwa ta halaka shi ko kishirwa ta halaka shi ko wata dabba irin su kura su ci shi domin kura ba ta ba ta horma raƙumi to su kenan mutum zai kyale su ne har in mai su ya gansu sai in dai ka ji labarin ana neman raƙumin kuma ka ga shi ne tabbas to ya halatta wani lokacin ka kama ka kai mamai shi amma in ba shi ba ka ga raƙumi yana tahiya ko da ka san ya bace kyale shi ana gane da kyau ko wannan shine kenan bambanci na karamar bisa da ta bace da kuma da kuma babbar bisa na saniya eh to saniya ana iya kama ta don saboda ta sha bamban da raƙumi domin ita saniya tana iya salwanta tana iya salwanta to amma akwai wata ruwaya nan ƙarshe na'am akwai ruwaya nan ƙarshe wadda ta nuna saniya ba a kama ta akwai hadisi nan ƙarshe wanda za mu gan shi nan ƙarshe ana gane da kyau ko ba a kama ta tunda ita ma tana da girma wanda kura ba za ta iya farmata ba duk da dai ita ba ta kai raƙumi wajen isa kanta ba amma ita ma ba a kama ta saniya kenan na eh to kaji da tantabaru da zakaru ana gane da kyau ko to su ma wannan gaskiya suna daga cikin musamman irin wanda suke hira irin su tantabaru suna daga cikin irin wanda ba a kamawa don saboda a hausance ma ana ce tantabara uwar alkawari ana gani da ke komi zare ta komo gida ana gani da ke ko to wannan shine kenan kenan ita da waya ake ta bace sai inda kamar ta zamna cikin tajima ta zamna nan irin wannan to da irin wannan kuma sai ka duba irin waɗanda mallakar su kun san tabaru kala kala ne akwai irin waɗanda na daji ne ana gani da ke ku su akwai kamar su daban to irin su kaga wannan su dama ba na kowa ba ne to amma irin wanda suke na gida ne to irin wannan ya kamata kai kai shelar mai su idan kasance ba a samu mai su ba irin wannan suna daga cikin irin wanda malamai suke ba da fasawar mutum ya saida su sai ya yi sadaka da da kuɗin ana gane da ke da niyyar amfanin ya sai ga mai shi wannan shi ne kira na malin yace haddathana muhammad ibn al-ala haddathana abdullah ibn wahb an amr ibn al-harith an bukayr ibn al-ashaj an ubaydillah ibn مقسم حدثه الرجل عن أبي سعيد الخدري ابن مقسم حدثه الرجل عن أبي سعيد الخدري أن علي بن أبي طالب وجد دينارا Ali dan Abi Talib ya samu wani dinari a ƙasa fa ata bihi Fatima sai ya zo da wannan dinarin wajen Fatima ya ce ga tsintuwa na yi ta dinari guda na kuɗi fa sa'alat anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ta tambayi manzon Allah game da wannan dinarin faqala sai ce huwa rizqullahi azza wa jalla wannan wani arziki ne na Allah madaukaki fa akala minhu sai ya ci daga wannan dinarin ya kashe shi fa akala minhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ci daga wannan dinarin wa akala ali wa fatima haka ali da fatima duka suka ci amfanin wannan dinarin falamma kana ba'da zalika bayan wannan ya gabata atathum ra'atun sai wata mata ta zo masa tanshudu dinara tana shela na dinarinta da ya bace faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce ya ali ya kai ali addi dinara ba ta dinarin nan kamar ya mata dinarin da katinta aka kashe tun daga mai shi ya zo ga riwayoyi guda biyu wanda su za su fayyace yadda abin ya faru domin a cikin riwayar akwai wa'azi sosai za mu da ruwayin sai mu ɗanyi bayani a kai haddasana alhaizam ibn khalid al-juhani haddasana waki'un an sa'ad ibn aus an bilal ibn yahya al-absi an ali radiyallahu anhu annahu iltaqata dinaran ali ya tsinci dinari na kudi fashtara bihi daqiqan sai ya sayi daqiq da shi shine gari ana ganin da ko gari na alkama ko abin ne kama da haka gari na abinci dai fa'arafahu sahibu daqiq sai mai sai da wannan garin sai ya gane ali faradda alaihi dinara sai ya mayar mishi da dinarin yace a bari zan baka garin kyauta fa akhadahu aliyun sai ali ya karbi wannan wannan garin da dinarin wa qata'a minhu qirataini sai ya raba wannan dinarin guda biyu fashtara bihi lahman rabi ya sunama kayan miya sun haɗu ko ko in ce tuwo ya haɗu ga garin tuwo kuma ga naman miya kuma duk da kuɗin miya aka so su da kuɗin cin tuwa ko wannan shi ake ce ma mai da suna ta faɗi ga sassa ko ko maraba daga sassa kura ta gaba kar akuya wannan kai da magana kun gane shi maraba daga sassa kura ta gaba kar akuya ma'ana in hurar akuya ce ba ta alama da wadda aka gasa ko to in baka ta gani zai ce maraba daga sassa tunda baka ce kenan ga duka alamu ga sassa ce ba sai ami ba ba sai an gasa ba to ai dama da da horar da baka duka ba sai an gasa mai Hausa suna yin shi ne idan kaman banza bazarau ta samu ana ganin da ke ku ma'ana banza mai kariye ta samu to sai a ce maraba daga sassa kura ta ta ga bakar akuya kenan aka sai nama kuma aka sai abinci aka sai gari حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي حدثنا ابن أبي فديك حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي عن أبي حازم عن سهل بن سعد أخبره أن علي بن أبي طالب دخل على فاطمة علي بن أبي طالب ياشق وجن فاطمة وحسن وحسين يبكيان قا حسن ده حسين سنا كوكا فقال سيتي ما يبكيهما ميسا سكوكا قالت سيتي الجوء ينوى لا إله إلا الله jikokin shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga su suna kuka me suke yi yunwa suke yi kun ba mu komi na basu ana gane da kyau ko fa kharaja ali sai ali ya huta zuwa neman abinci fa wajada dinaran bisuqi ana gane da kyau ko sai ya tsinci wani dinari a kasuwa fa jaa ila fatima sai ya zo wajen fatima fa akhbaraha sai ya bata labari ina shawarar ta yi zo nema mun daɗin ci dinari wa kasuwa faƙawalar ta ce izhab ila fulani ne yahudi je wajen wane ba yahudi fahudu da tsikan gaje ka so muna gari da wannan dinarin to kun ga wannan riwayar ta bayyana wajen waye aka so mi aka so garin kun gani shi ta suke cewa an riwaya su tufassiru ba'daha ba'da riwayoyi na hadisi suna fassara juna baban sabai ke sa ku gani an kawo hadisi kusan uku kuma duk ma'anar su guda to sai ka samu wata riwaya ta ƙara wani abu wanda ne wanda a waccan babu kenan sai ta ce ka je wajen wane ba yahude ka je ka so muna gari sai ya je wajen wane ba yahude ba gai sunan shi ba izhab ila fulani lil yahudi fa khudh daqiqan ka je wajen wane ba yahudi ka so muna gari akwai musulmai amma kuma aka ce a wajen ba yahudi mai yiwa ya himi ya yi arhako to ka gani ita arha ba ruwanta da musulmi ko wane ne ke arha je wajen shi na'am yace fa khudh daqiqan sai ka karbo muna gari fa ja al yahudi sai yazo wajen wannan ba yahudan fashtara bihi daqiqan sai yace gari fa qala al yahudi sai wannan ba yahudin yace anta khatunu hadha alladhi yaz'umu annahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu muka yi da wannan sai ba yahudan yace kai ne surukin shine khatin kai ne surukin wannan mutunan da ke cewa shi manzon Allah ne kun ga bai yarda ba da manzon Allah bane ko qala na'am sai ce eh to kaga in wani ne mai saurin mai saurin halshi sai ce eh makiyan Allah to sai ce masa dai eh qala sai ce fa khuz dinaraka wa lakad daqiq rike kudinka kuma gari na bar maka ana gane da kyau ko wannan shine kenan ku je makiyan musulunci ne amma yake kyauta ana gane da kyau ko to wannan zamu ce Allah ne ya bashi ko to kaji wannan ke tambayi kenan wannan ya nuna ya halatta matan mutum ta aike shi ai ina ji ko bai halatta ba ma ai ka halatta ba kai ko da akwai lokacin da dole shiga ta ba ka ma suna da ya halatta ko bai halatta ba misali cikin dare an tara ka an ce gori ba ake so wani maka tsaye an ce ka je kano mota ko ai da kashi an ce ana son gori ba ka san me ka san me ke da kai to musamman in dan warko ne kana son dan baba kenan dole ka je ka nemo gori ba nan da dare amin ya rabbal alamin fa kharaja ali hatta jaa fatima sai ali ya huta har sai da fatima har sai da yazo wajen fatima fa akhbaraha sai ta ba sai ya ba ta labarin abin da ya faru da shi da wannan ba yahudin da ya mishi kyauta faƙalat sai ta ce idhab ila fulanin jazza kuna gani ko aikin bai kare ba to ina mai ce ana ce kaka a ce mishi mijin hajiya to ga mijin hajiya in an ɗayan dai aike shi ne mijin hajiya to alima mijin hajiya ne radiyallahu anhu a ce idhab ila fulanin jazza to ka je wajen wani jazza da ka ji jazza ka san za a ci nama ko ka je wajen wani mahauci fakhuz lana bi dirhamin lahman to da dirhamin nan kaje sai ka so muna nama a goge hakura ko fa zahaba sai ya je farahana dinara bi dirhamin ana ganda ke ku ai fa dafa dinara shine farahana sai ya bada dinari kin nan bi dirhamin bi dirhamin lahmin ya bada dinari kin nan akan abashi nama na dirhami guda kenan ba da ba da dinarin duka za a sayan naman ba kamar yadda mu gani a wacce riwayar aka ce aka ce sai ya raba mi ya raba kudin biyu yawwa to shine ma'anan farahana fanaha farahana dinara bi dirhami lahmi sai ya bada dinari kinnan akan abashi nama na dirhami guda faja'a bihi sai ya zo da wannan naman fa'ajanat sai ta me yake da suna ta dama wannan garin wa nasabat ta aza tukunya wa kabbazat ana gan da ke ku me yake da suna ta yi alkubuzu in muka ce alkubuzu munan burodi ake cewa amma mun gayya akan cewa ba su ba dole sai burodi kawai ba irin su gurasa irin su me yake da sun duk abin da yake da gari ana ce mishi alkubuzu wajen su wa arsalat ila abiha da aka yi da huwar aka kare arsalat ila abiha sai ta tura abincin nan zuwa ga ma'aikinta faja'ahum ma'ana sai ta tura sako ma'aikinsu ya zo ya ci faja'ahum sai ya zo musu faƙalar ta ce ya rasula ya ma'aikin Allah azkuru laka zan ambata maka yadda abincin nan ya samu duk da wannan da ake bai a yadda yanzu a ci ba sai an ji fatawa ala ga yadda ke ko to azkuru laka zan baka labarin yadda abin yake fa in ra'aitahu lana halalan akalnahu in ka ga cewa halal ne to za mu ci wa akanta ma'ana kuma kai ma ka ci tare da mu shi yasa na gayyato ka wa min sha'nihi kaza wa kaza ga dai yanda lamarin yake kaza da kaza ma'ana sai ta ambace yanda aka samu kudin da dahuwar fa qala sai manzo Allah yace kulu bismillah ku ci da sunan Allah fa akalu sai suka ci fa bainama hum makanahum suna cikin ci iza gulamun yanshudullaha wal islama addinara sai ga wani yaro yana gama mutane da Allah da musulunci akan ma'aishi ta da dinari ana neman sa a can an ce mace ana an ce yaro babu cin karo mace ce ta turo yaro wajen mi wajen neman kuɗin kenan kaka ce akwai cin karo a can mace aka ce ai take mai asalin abu amma nan yaron shine aka turo yana da shela kenan sai ga yaro yana dan Allah dan addinin Allah dan Allah dan musulunci wanda ya ga dinari na ma'ayyata ya bamu fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya umurni fa du'iya lahu sai aka kirawo yaron fa ta'alahu sai manzo Allah ya tambaye sa ya ne akai ma'ana ina ne aka yi da kuɗin faƙala sai ce sakata minni fi suki kudin sun haɗe gare ni ne a kasuwa ma'ayyata ta aike ni ne sai na yadda kudin a kasuwa ina aka tsinto kudin kuma yana akwai alamata abinda su ali suka tsinto ne ko faƙala nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce ya ali ya kai ali izhab ila al-jazzari ka je wajen mahaucin nan da ka bashi rabin kudi ka so nama faƙul lahu ka ce inna rasulallah sallam ya ƙuru laka manzon Allah yana ce maka arsil ilayya bid dinari ka turo min wannan dinarin da aka baka ka bada can ka bada canji wa dirhamuka alayya kudin naman ka suna a kaina dirhami na naman ka suna a kaina fa arsala bihi sai manzon Allah ya tura fa dafa'ahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ilayhi da aka kawo kudin sai manzon Allah ya ba wannan yaron wannan kudin ana gane da kyau ko kenan wannan wannan akwai darussa masu yawa a cikin wannan wurin ana gane da kyau ko ku ji yanda sahabbai suke saharril halal ana gane da kyau ko yanda suke kokarin neman mi kokarin neman me ke suna neman halali neman halali wannan shine kenan wani ɗaya daga cikin masu hikima ke cewa laysa taqiyyu bi muttaqil li ilahihi hatta yatiba ta'amahu wa sharabahu mutum ba zai taba kasancewa mai takawa mai tsoron Allah ba har sai ya kasance abin da yake ci da abin da yake sha halal ne ba karamin hatsari bane a ce mutum duk abin da yazo masa yana ci to a takaice dai anan kun ga manzo Allah sallam ya ba da wannan kudin aka shi aka maida su kenan wanda yake wannan yake nunawa idan kai cintuwa kai amfani da abin da ka tinta sai kami sai ka biya wannan hadisin kuma yana nuna ba kowace irin tsintuwa ba kowace irin yadduwa ba ce in aka yi sai an jira shekara guda akwai tsintuwar da in kai ba ka da bukatar sai ka jira ne shekara guda ana gani da kyau to wannan shi zai kama ga kashe-kashen yadduwa ko kashe-kashen tsintuwa tsintuwa kala biyu ce akwai allukuta asamina akwai allukuta mai da suna addaniya tsintuwar abin da yake da tsada da tsintuwar abin da bai da kima bai da tsada tsintuwar abu mai daraja mai yawa da tsintuwar abu mai kaɗan to abin da yake da yawa abin da yake da daraja abin da yake da tsada shine in ka tsinta ba za ka yi amfani da shi ba dole sai an yi shela shekara guda amma abin da baya da yawa to wannan ya halatta ka yi amfani da shi to shi kuma wannan yawan malamai ba su kayyade ba malamai sun yi kai kawo dangane da menene yawan kuɗin da in ka tsinta ya halatta ka abun amma magana mafi inganci babu dalili karar da ya nuna adadin kuɗi kaza in ka tsinta su ne dole za ka yi shela adadin kuɗi kaza dole su ne eh, su ne wanda baka da buƙatar kai shela to ka'idar anan shine suke cewa ma la hadda lahu fi shar'i fa yuhaddu bil urfi ma la hadda lahu fi shar'i fa yuhaddu bil urfi duk abin da shari'a bata kayyade ba to za a kayyade shi da al'ada ne a al'adance wa'anne kuɗi ne in mutum ya tsinta za a ce ya tsinci kuɗi da yawa ku ba mu amsa misali sankan timil ko a dimil ba su da yawa kai jika goma a ce kai shekara guda kana shedan jika goma ai ko wurin shedan ma jika goma za ta kare ko ana gane da kyau ko yanzu zamaninmu da sai an sa radio sai an sa mega jika ɗari misali ko to yanzu dai shi urfi ne idan wannan da urfi ake aiki ana gane da kyau ko idan in fatawa ake so a hudu yanzu muna buƙatar mu tara malaman mu irin su Sheikh Abdul Malik Khamis irin su Prof Sabiya Musa irin su Dr. Anta Dawud mu tattara su mu ce to ga fatawa ga ga tambaya mun kawo mu almajirai a ba mu je mu ga magarin mutane in suka hudu yanzu sai mu je mu ce mu su ma in suka zo a wani lokacin za su yi aiki da a cikin yanzu jama'a wannan zamanin da ake na cani nawa ne mutum ya yadda hankalin shi zai tashi ana gane da kyau ko domin kuɗi da yasu ne kuɗin da mutum zai yadda hankalin shi ya tashi kamar kiyama ta tashi a to kuma wannan wataran ya danganta daga mutum yanzu irin su ali yan bayan Allah ko Chicago mai yadda ba sai hawaye ba a ala gane da kyau wannan shine kenan to a takaice dai wannan dai ma la hadda lahu fi shar'i fa yuhaddu bil urfi so da yawa abinda abinda bai taka kare kare ba kai kanka in ka tsinta sai ka zaka ma ganin ba komai bane to tun wannan lokacin zaka iya ganewa abun abin da ya kamata ka mene kai iya amfani da shi to a takaice dai duk abin da yake ba mai kima ba sosai in ka tsinta ya halatta kai amfani da shi kai sai kai amfani da shi amma in mai shi ya zo sai ka ne sai ka biya ana gane da sai ka biya amma abu mai tsada in aka yarda in kai tsintuwa to shi wannan dole ne sai ka yi shela dole ne sai ka yi shela to amma abu ko bai da kima in cikin jama'a ne ka tsince shi a wannan wurin za ka yi tambaya in ba a samu ba wannan lokacin in ka sai kana yake amfani da shi amma in ya zo sai ka bashi amma kai ce da katin ta cikin mutane to kai shela ko da bai da kima shi kuma shine bambanci tsakanin inda ke da mutane da kuma inda cikin mutane da katin ta wallahu ta'ala a'lam malam yace haddathana Sulaiman ibn Abd al-Rahman al-Dimashqi haddathana Muhammad ibn Shu'aib عن المغيرة بن زياد عن أبي الزبير المكي أنه حدثه عن جابر بن عبد الله قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت من ظل الله يا من سوكي دنجنا دسندا والصوت دكما بولالا والخيل والحبل دكما يجيا وأشباهه مكمن تنسو يلتقطه الرجل ينتفع به دمتنزي انتهي أنفاني دسو قال أبو داود رواه النعمان بن أني رواه النعمان بن عبد السلام عن المغيرة أبي سلمة بإسناده ورواه شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال كانوا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم wannan hadisin bai inganta ba amma irin wannan hadisan suna daga cikin hadisan da malamai suke cewa alhadisu da'ifun lakin al-hukma alayhi ko alhadisu da'ifun wal amalu alayhi hadisi da'ifi ne amma sai dai aiki akan shi yake ko ma'anar shi mai kyau ce ana gane da kyau ko shine yanda hadisin yake shine me yake da suna Jabir bin Abdullah aka ce ya ce manzon Allah ya muna sauki dangane da irin su sanda irin su bulala irin su yaggiya da makamantansu da mutum zai sinta idan kuka lura wannan abubuwan me yasa aka ce in mutum ya tsince su ya halatta ya dauke su ya amfani da su in kun gane abin da muka faɗi a baya domin shekun ne tafi ko mun ce a allukta kala biyu ce akwai allukta a meke da suna asamina akwai wadda take a tafiha kinan dan saboda irin wa'annan ba abu ne masu tsada sanda sanda wani ɗin ba wajen illa ne ba sanda tsada ke gare ta ana ganin da ke ko wannan shine kenan haka ya giya irin su giya duka ba su abu ne masu tsada kenan irin abin da ba su takara sun karya ba nan ya shahi abin da ba kuɗi ba ne to su ya halatta idan ka ɗoka kai ne ka yi amfani da su kuma misalan haba abubuwa kamar irin su ekutar ko bisa hanya kaga ekutar na waya tun da zamanin waya ne technology amma bisa hanya ka tsinci waya ita kuma shi kenan sai ka je ka ta kira a ita wannan kuma ya kamata ka yi shela irin su sharjar caji ko caza in ji yan nigeria irin su rileti ko na'am amma kuma ita ma cikin juna suke akwai korantar wadda za ta sai irin taka guda ɗari in yan jika biyar biyar ce taka wai to in yan jika jika kuma ce ba ba abutunta wannan ba ta cikin su ha ba ba ta cikin su kako azau da na hiddo ina nan ita ce mai tsada wallan shi ne kenan na'am akwai luletin da ake sai jika ɗari biyar ma hatta miliyan guda ana iya samu to kun ga irin su ba irin su wannan shela ce zaka yi ta musamman dan irin su akwai wanda in mutum yadda su ma yana iya cewa ya saje ka ɗari duk wanda ya gaidu latin shi ana gane da kyau ko a kwanaki wani makwabcin mu ya yi duwan salula france yake mafi yawanci france yake zama yana yawan zuwa yana komawa salula ya yadda a hanyar masallaci ya sashe la yace duk wanda ya ga wannan salwar sai zai bashi besan mil to nace ai kai tunani ita sallar ya take ko kuma ga dukkan alamun sallar ba ta kai besan mil dan ni kamar akwai na ji wani abokin suna hira da shi yana ce mishi ai portable kin ba sai ce a yace abin da ke cikin ta ne ana gane da ke ko ce abin da ke cikin ta ne yasa ya sa wannan kudin kuma da karshe an ga sallar ana gane da ke ko a ana ganin ta ko tun da shi ma to kaga to kaga kenan shawara ba ta kai tsare sallar ba ko to wannan shine kenan kenan in ba a maido dan Allah ba sai a maido dan dan kudin ko kenan in ba a yi sharan masallaci ba a yi ta kasuwa wannan shine kenan مالك حدثنا مخلد بن خالد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أمر بن مسلم عن إكرمة أحسبه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها أنا قاعد بشوكو ضالة الإبل بتتر راقما المكتومة wadda aka aka kama ta aka boye shine al-maktuma mutum ya ga taguwa ta ɓace sai ya kama ta ya ɓoye ta garamatuha wa misluha ma'aha to in aka kama wanda ya kama ta ya ɓoye ta nan to zai biya ta kuma ya biya makamanciyarta tare da ita ana gane da kyau ko kenan dai wannan an tsananta akan ita dai taguwa in ka ganta tana yawo ko da ka san bata tace kada ka me kada ka kama ta حدثنا يزيد بن خالد بن موهب وأحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب أخبرني أمر عن بكير عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاتم عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله نهى عن لقطة الحاج من ظا ألا يا هنس انتور حجي انتور الحجي أنا قاعد بشوكو نهى عن لقطة الحاج كنا الحجي an hana shi ya yi mi ya yi cintuwa ƙala ahmadu ƙala ibn wahbin ya'ani fi lokutatil hajji ya turuku ha hatta ya ji da ha sahibu ha kinan ya bar ta hamma ita sai ya ganta ƙala ibn mawhibin an amru kinan wannan hadisin yana nuna akwai wanda shi an hana shi ma ya cintuwa shi ne mai aikin hajji amma akwai ruwa ta nuna in dai ya san zai yi shela to ya halatta yami ya tsinta in ba zai yi shela ba kuma ya barta nan wurinta kenan shi mai aikin haji ma'ana in ana cikin aikin haji ana gane da kyau ko wurin aikin haji nan aka yi yadduwa idan ka yi cintuwa to baya halatta ka ci ta koda ba a samu mai yi ba koda ba a san mai ita ba kenan in ka san ba za ka yi shela ba ma ka barta ana gane da kyau ko amma in ka san za ka yi shela to ka tsinta ka yi shela dan mi dan saboda shi wurin aikin haji inda har aka yi tintuwa to tabbas an tabbata wane ne yadda ta daga cikin masu ne daga cikin masu aikin haji daga cikin masu aikin haji su ne suka yadda ta حدثنا عمرو بن عون أخبرنا حديثي نكر شيون دقى شيزا مطيع عن أبي حيان التيمي عن المنذر ابن جرير قال كنت مع جرير ناكسا جيت على جرير بالبوازيج a wani wuri da ake ce mabawazi faja ar-ra'i bil bakari sai mai kiwo ya zo da shanu wa fiha baqaratun alhali a ciki akwai saniya laysat minha wadda ita saniyar ba tashi bace ba ba ta da cikin shanunsa fa qala lahu jarir sai jarir yace masa ma hadhihi menene wannan saniyar qala yace lahiqat bil bakari ta hadu da shanunmu ne la nadri liman hiya ba musan ita tawace ba faƙala jariru sai jariru ce akrijuha ku hudda ta daga cikin shanunku ku bar ta tahi faqad sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul domin naji manzo Allah yana cewa la ya'wi dallata illa dallun babu mai kama batattar dabba sai batacce ana gane da ko to sai dai wannan hadisin akwai ta cewa akan sa cewa manzo Allah ya faɗi wannan maganar bai inganta ba ana gan da ko amma jingina hadisin zuwa ga jarir sahabin manzo Allah ta inganta kenan da'ifun marfu'an wa sahihun mawqufan in an jingina hadisin ga jarir ya tabbata in an jingina shi zuwa ga manzo Allah bai tabbata ba ina wannan shine dalili akan cewa ita ma saniya tana shiga a cikin mi tana shiga a cikin mi a cikin raƙumi ita ma in an ganta za a kyale ta domin dabba ce wadda take iya kula da kanta ana gane da kyau ko a takeicin wa masu girma nan muka zo ƙarshen wannan kitabun lukasa kuma ƙarshen karatun ma gaba ɗaya na ramadan na wannan littafi mai albarka kenan za mu ce laihin daɗi ko da yake akwai wanda mun takura musu ana gane da kyau ko akwai wanda suna so su kwanta muna tada su to da ƙarshe dai za mu ci amuna afuwa kuma amuna afuwar tambayoyi dan randevu ke gare ni yanzu zan kai ziyara wajen tafsirin sheikh imam amir sultan na gaya mishi da zan zo kuma katon zan suke tsayawa kenan haka ya kamata mu tsaya sai dai a yi haƙuri da abin da yake da kwai na tambayoyi zuwa wani karo tun da a bayan ramadana za a ci gaba da mi za a ci gaba da karatu karatuka ma za a cewa to za mu yi sanarwar karatukan namu na bayan ramadan kamin sannan muna tare da malamin ban san ko za a tufa mun wani albarkacin baki ba akramakumullah law sharraftumuna bi walau kalimat kamun ku jira guda gogawa
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين jama'a duk lokacin da su tashi malam na magana
أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
binyamin
To, ‘yan uwa muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna muna wannan lokaci don ba ƙaramar sa'a ba ce cikin wannan wata mai albarka kuma a ganka wurin ibada. Wallahi da yawan mutane wasu neman duniya ya shagaltar da su daga ibada a cikin wannan wata. Wallahi wani ha'a tsari wannan watan ba zai samun halartar darasi ko guda ba. in kaga Allah ya zaɓe ka a cikin aikinsa wallahi Allah yana son ka da alkhairi to da yake nima na zo saurari ne ba bayanai kamata in zo in gabatar ba mu zo mu saurari abubuwan da ake karantawa domin shi ilimi kamar yadda malamai suka yi bayani cewa yadda abin nan abu ishaq al-albani rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yayi kasida ta yabon ilmi yake cewa cikin waɗannan baitutukan ja'altal mala fawqa al-ilmi zulman la'amruka fil qadiyyati ma adalta wa bainahuma bi nass al-wahyi bawnun sata'rifuhu idha taha qara'ta yace ja'altal mala ka sanya dukiya ko abokinsa da ya ma kasida ko ko dan adam ka sanya dukiya fawqal ilmi ka dora ta akan mi akan ilmi yace zulman wannan ai don zalunci kai haka yace wa bai abin nan ja'alta al-mala fawqa al-ilmi zulman la'amruka fil qadiyyati ma adalta ma'ana na rantsi da rayuwarka kuku a ce na rantsi da ubangijin da halitta rayuwarka ce an ka shahi rabbu a cikin wannan qadiyya ba kai adalci ba yace wa bainahuma tsakanin dukiya da ilmi bi nassil wahayi da nassi na wahayi yana nufi na alkur'ani tunda shi ma hadisi wahayi ne baunun yace akwai bagire mai nisa akwai rata akwai tazara mai nisa yace sa ta'rifuhu idza taha qara'ata zaka san wannan bambancin idza taha qara'ata saboda qasida shi mai mai tana karewa da ta'un to bari ku yace idza qara'ta taha to in yace idza qara'ta taha wazanin zai kari tunda qasida tana karewa ne da ta'un tariya sai ce idza taha qara'ta idan ka karanta taha ma'ana in ka karanta suratu taha sai malamai suka ce me yake nufi da wannan magana nufinsa Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kada ya tambaye shi arziki wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk amma har yanzu cikin suratu taha sai yace fa ta'ala Allahu al-malikul haqq wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyi satami wa qur rabbi zidni ilma yace Allah ka kara ilimi kaga shi ilimi shi aka ce ka nemi kullum Allah ya kara ma shi yasa wanda yake tunanin ya kai wani mataki wanda shi ba zai saurari karatu ba zai saurari malamai ba to alamun jahilci ya ruhu mina kenan wannan kullun ina fadar sa kayi kaɗan ka zo a wurin darasi ka ce ka zama na baka samu fa'ida ba alal aƙalla dai wannan albarkar da Allah ya faɗa cewa mala'iku za su zo za a sanya ka daga cikin waɗanda za a ambata albarka ce sannan kuma tana yiwa ka ji abin da baka sani ba don bai yiwa ka ce ka san komi wa fauka kulli dhi ilmin kulli man yadda'i fil ilmi ma'rifatan arafta shay'an wa ghabat anka ashiyaw sannan in ka zo zaka samu fa'ida to don haka manya-manyan malamai na duniya wannan kisan na fadarta wata rana mun kai ma profesa sabiu ziyara a majalisin da yake gabatar da tafsiri nike suna maɗalibai wata kissa kissa ce ta sheikh bin baz rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin kowa ya san da bin baz aiko babban malami ne na duniya kuma mufti ne na kasar saudiya kuma ya yi zama shugaba ko mu ce darekta na jami'a ta madina ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ba a zancen ilmi akwai wani malami ana kiransa a sheikh muhammad al-amin shantiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al musulmi shi kuma malami ne na kasar mauritaniya ya tashi daga kasar mauritaniya ya je saudiya da tun can da ne ma lokacin da babu jirage jirage ba su wajiba ba akwai jirage amma suna da wahala sai ya je can aka tattauna da shi aka gano babban malami ne aka nemi ya hakuri ya zauna a can saboda wannan lokaci Saudiya ana buƙatar duk lokacin da aka je aikin hajji manya manyan malamai su ta zama can saboda a karantar da 'ya'yan al'umma karshe dai ya amince ya yarda har ya dauki nauyin zai yi tafsirin alqur'ani a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babban malami ne na duniya to kun ga bin baz babban malami ne na duniya shankiti shi ma babban malami ne idan lokacin tafsirin shankiti ya yi ko a jami'ar islamiyya don a jami'ar islamiyya ma nan ɗalibai na karantar da su tafsiri don yana daga cikin ilmukan da ya fi fice a kansu duk da yake malami ne mutafannin da lokaci ya yi ko a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ko a can jami'a in dai lokaci ya ce ka jibin ba zai ce in lokaci ya yi a kai shi a aji inda shinkiri yake tafsiri ko kai shi a masallaci da yake makaho ni baya gani sai ya zo ya zamna ya saurari wannan karatu to miye wannan mu yanzu sai ga mutum na muku muku bai so a gaishe makaranta to ka taba ganin dan kasuwar da ya zama mai kuɗi kuma bai so a gaishe kasuwa manya manya masu kuɗi ta yake jiya daga wanda ya sai da takalmi sai wanda ya yi tsintsar takalmi da kaza har Allah kai shi inda kai shi kai kuma ka ce baka son a ganka wajen malamai kuma kana son ka zama malami ƙarya ce kake yi fa sannan ka zo ka saurari darasi albarkar da ke cikin sa Allah dai yawa da ita kuma sai ka samu fa'ida ilimi fa'i gare shi inda kake renawa sai ka samu abin da baka san tsammani ba wannan shine da mun fahimci wannan da mun huta sannan mu koya maka mutawazu ka zo ka saurari karatu mana sai ka sa ɗalibai dama yanzu munan shi ya nuna ma in wani ana ganin shi sa kyamara ko shi na da wani masallaci shi bai da a ganshi wajen karatu to in ya ga malamin shi ya zo shi ma ya tsaya ya saurara shi ma sai shi ajina shi girman kan ba shi kenan ba yaro baban shi yake bashi kashi kullun gida sai ji an ce ran nan jandarmomi suna jandarma ya so mai dan ubare sai ce ha jandarma bai san halin baba ba sai baba ya tafka mai mayu ko da an ka jima ashe baban na cikin gida jandarma ko da sani sai kwada cikin gida ko da an ka jima an sa koma baban shi mai rot an sa shi gaba ya zo ga an sa baban shi gaba jandarma na na baya baban shi na gaba za a jandarmeri sai yaro ce to ashe su baba gare mu na dai an ka iya kasashen da an ka ci gaba a ilimi ba laifi bane kana babban malami kuma ka je so ka ilimi shi bin ba babban malami ne na duniya amma akwai ilimin da ya gani wajen shinkiki sai da ya zo wajen shi ya dauka fauzan mufti na saudiya ɗalibin shinkiki ne Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ɗalibin shinkiki ne Abdul Muhsin al-Abbad muhaddis ahlul Madina na wannan lokacin da muke ciki ɗalibin shinkiki ne shin mushkila ya za a yi ka zan malami ba a san malaman ka ba don haka ku dibi salaf mutum zai rubuta malaman shi ya rubuta ɗaliban shi yana ma alfahari ne a san malaman da sun ka karantar da shi muna ganewa to sai kaga ya rubuta wani cikin malaman shi kuma ya rubuta wani cikin ɗaliban shi me yasa ya sashi cikin ɗaliban shi saboda ya karanci wani fanni a hannunsa me yasa ya sashi cikin malaman shi shi ko saboda ya zo ya duka a wajensa kenan malamin ka ne kuma ɗalibin ka ne na karantar da shi fanni kaza ya karantar da ni fanni kaza me ya matsala to dan Allah ba mu san duniyar ilimi bane ko da ka san wani fanni tana wani fannin baka san shi baka je ka dauka a wajen wadansu malamai no problem kan mu sa kanmu girman kai da boye boye kuma ko ka iya abu in ka zo ka zauna sai a tunatar da kai abin da ka sani abin da ka manta shi dama in ka zo majalisi ka zamna tana yiwa abin da kan manta a tunatar da kai ko ka ji abin da baka sani ba ko kuma a'a ka ji kuskure wanda zaka iya gyarawa ka kawo alkhairi shin mushkila ko ko abin da ka san shi a ƙara faɗaɗa maka shi kada mu ɗauki kanmu mu ɗora maka mu waɗansu abubuwa kaga wani shi ba a iya gani ne majalisi ko guda bai zuwa wuri kaza bai shi dai ga a ganshi majalisin wani ga a ganshi majalisin wani ina ma hari nabi manya-manyan malaman duniya suna sauraren malaman duniya sai duk majalisun da da kake gani na manya-manyan malamai yanzu za a ce maka malami kaza yana halarci a wannan wuri alaƙal sai najeriya ka gani profesa a jami'a ta musulunci ta najeriya sai kaga yana zuwa wajen malaman suru yana ɗaukar ilmummukan da allah ya basu akwai wani profesa ina ganin an ce mini ya rasu ana kiransa doktor rakaka a garin kano yake wallahi profesa ne na, na, adam da ilimin larabci kuma yana haddasa zafin ya rubuta amma kuma yana zuwa wajen malaman suru yana ɗauka waɗansu ilimin muka da Allah ya basu shi ne mushkila dan an ce kayi karatu ko kai ɗalibi ne wata matsala ce an taba zama an taba zama malami ba a nemi karatu ba to dan Allah ɗaliban ilimi mu rage maka waɗannan abubuwa mu rage maka waɗannan abubuwa alal akalla albarkar nan da anka ce ana samu in an halarci majalisin nan masu wato qaumun fi baitin min buyutillah kamar da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun san dai hadisin kalal akalla kashi cikin wannan ka zaman to cikin waɗanda Allah zai ambaton su ko ko kai ka karhin inda ka ba ka so Allah ya saka cikin waɗanda ake ambaton kai ma ka wuce wannan ko subhanallah to Allah ya taimake mu kuma matasa da muke da su wallahi ku yi kokari ku ɗauki karatu tun lokacin da kuke matasa rikicin duniya da larurar duniya galibi karuwa ne suke yi ba sa rabuwa ga dan adam matasa kuma waɗanda Allah ya ba su ilmi irin su Sheikh Dr. Abdul Malik muna da su masu yawa a cikin ƙasar nan a cikin jihohi da garuruwa ku ruha muna asiri ku karantar da al'umma waɗannan buge-buge ba su hidda ku na wata ciwa-ciwa dole sai ka ba da wani lokacinka ga al'umma ka taimake ta babu wanda bai san daɗin ciwatuwa ba babu wanda bai san daɗin kuɗi ba babu wanda bai san daɗin mota da AC ba da hutu babu wanda bai san daɗin su ba amma in kana kallon makoma al'ummarka to za ka bar waɗansu abubuwa ne don ka taimaki al'ummarka shi yasa da za mu samu matasa irin sheikh dr abdul malik ba ina yabon shi ba wallahi ni dai na san shi daga cikin matasa masu kokari a ce mu samu irin su masu kokarin taimaka ma matasa a fannoni daban-daban wallahi ka sanar da mu shiga cikin matsala amma kai mai ilimin ka gudu ka ta neman duniya to wa ba kai ma wa'azi kuma yaso lahira ha sha'ir yace idza kana rabbul baiti bis sabli dariban fashimatu ahlul baiti kulluhum rakhas in dai uba ya dauko ganga ya buga yace to dan da mata da diya sun taka rawa ai ba mamaki gidan ko ma sai ya saka aiki nan to Allah ya taimake mu Allah ya sanya muna albarka ni ba na son ina hitowa dama ni ma saurare ni zo don haka ba mu son sai mun fito mun yi waɗansu bayanai abinda muka abinda abinda aka gabatar Allah subhanahu wataala ya sanya masa albarka dan ya kamata in ja burki abinda muka faɗa zaman tori da Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna Allah kuma ya sanya mana rayuwar mu albarka Allah ya zama da wannan ƙasa lafiya da sauran ƙasashen musulmai gaba ɗaya Allah ya taimake mu Allah ya taimaki dukkan mai taimakon addini da duk bai wanda Allah subhanahu wataala ya bashi ko da da addu'a ne addu'a ma tana gaba ba wai sai zancen kuɗi da karatu ba har da wanda ya taimaka da addu'a ya yi kokari Allah ya saka ma kowa da alkhairi jazakumullahu khairan Allah ya hada mu gidan aljanna firdausil a'la ya rabbal alamin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم.
إن شاء الله جزاكم الله خيرا آمين. إن شاء الله wannan shi ake ce ma khitamu ko misk gaskiya eh, muna godiya sosai ga malaminmu Sheikh Abdulmalik Kamis Allah ya kara ma rayuwa albarka kuma ya saka musu da alkhairi da kwarin gwiwa da suke ta bamu eh, ganin su da kuma kwarin gwiwa da suke bamu shi yake sa muke kara amma in ba shi ba wataran mutanen da kake son ma alkhairi in suka kumsa maka wani wani bakin ciki sai ka ji kuma kuma ka aje karatun ba gaba ɗaya da karantarwar to amma in kana samun kwarin gwiwa kuma muna ganin irin masu kokari ɗan uwa su su, eh, matasa ga sanar da ta da su muke ayyuka to sai abin ya ta ƙara muna kwarin gwiwa domin wannan karatun da ba a yi shi ba amma wallahi dalilin wani ɗan uwa daga cikin masu halarta a nan kusa dalilin shi Allah yana gani karatun nan ya kasance za mu ce duk ladar da za a kwasa a wannan wani yana da kama shi da na so dalilin wata wata lura da na samu in tsaye da karatu sai bayan ramadan amma da yake kusan su biyu ne akwai malam muhammad yana daga cikin jagorin wannan masallacin da shi malam nasir ina yake mai tada mutanen nan da kuke gani ku gode ma Allah ku gode mishi karatun nan da aka yi Allah ya saka mishi da alkhairi da masu ɗawainiya duka muna muku fata alkhairi Allah ya dawo da mu akan wannan tafarki bayan azumi kuma za mu ci gaba da karatu bayan wannan kuma na gode ma jagorin masallaci gaba ɗaya da damar da aka bamu ba tare da wani nakasu ba ba tare da kuma wani mai yake da suna ba dai alhamdulillah Allah ya saka musu da alkhairi da kuma asalin wanda ya asasa wannan masallacin Allah ya kai rahama a cikin kabarinsa domin duk zaman da muka yi yana da kamasho domin shi ne asalin wanda ya asasa wurin Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya sa zuriyarsa albarka to sanarwar karatu bayan Ramadan shine kamar da ka sani anan muna da majalisi guda biyu majalisi na tafsiri da majalisi na hadisi muna karatun wannan littafin sunan Abi Dawud muna karatun shi a kowace ranar Juma'a ana gane da kyau ko kowace ranar juma'a muna karatun shi tsakanin magarib da isha'i ranar asabar kenan rana biyu jere da juna ranar asabar muna karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka mai da kai muka mai da muka ba da kari a cikin tafsirin a wajen raddi akan shubohin turawa da makiya addini kenan wannan sune ranaku guda biyu insha Allah to akwai wani alkhairi kuma da muke so mu assasa to shi wannan sai mun yi shawara da in kwamitin masallaci shi ma za ku ji labarin shi insha Allah har yanzu dai babu wanda ya sani dai amma dai wani babban alkhairi ne da muke so mu asasa shi ma wanda ba karamin amfani zai musamman ga masu kwaɗayin ci gaba da karatu har illa masha Allah domin akwai matakin da dole in kana so karatun ka yi tsawo sai ka bi shi sannan in ba haka ba kame kame ne za ka yi ta yi wata ran a zo ana karatu ba kama gane komi ba to amma in ka bi wannan matakin to za ka ga alhamdulillah duk majalisi za ka iya zamana ka fa'idantu wannan shine kenan da karshe ina neman afuwar al'umma musamman wanda muke ta tadawa in sun kwanta a yi muna afuwa ba san kamu ba ne don mu ladabtar da ku ne insha Allah ni duk wanda ya mini laifi na yahi mishi Allah ya Allah yahi muna Allah ya muna afuwa gaba dai subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu na'am da kuma wanda suka taimaka a asusu na taimaka ma sabbin musulunta shi ma su ma babu zan manta da su ba Allah ya saka musu da alkhairi wanda bu samu suka bada ba gashi nan shine mai mai kula da asusun na sabbin musulunta subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah kenan bayan sallah da sati biyu za a komo karatu tun da da da sati guda za mu komo to akwai wani budin masallaci da za mu je bayan sallah da sati guda to ba dan shi ba da da sati guda za mu komo karatu kinan bayan sallah da sati biyu za a komo karatu insha Allah in mun dawo kin daga balaguro in za a yi sanarwa in za a komo za a yi sanarwa a yada akwai kuma group na WhatsApp wanda suke bukata kusan group takwas ke gare mu duk sun cika in wanga ya cika ayi wani in wanga ya cika ayi wani to akwai sabo da aka buɗa na takwas kin wanda suke bukata kenan za a yi sanya su a ci insha Allah Thank you. to a tattare mu da tafiya don mu yi da kana
What?